yanzu ba ai ba
اللهم صل على yanzu tana yi محمد بن فاتح لما أغلق قال فاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والكتاب العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفر لنا بهذا المحضر والتعطي في نظرة تأتي لنا بزفر الفصل الرابع فصل نوع في قسمه تعالى cikin rantsuwar ubangiji maɗaukaki bi azimi kadiri da girman alƙadarin maza Allah sallallahu alaihi wasallam da alƙadarin maza Allah mai girma kai ka ga rantsuwa kana cewa wallahi saboda Allah na da girma gare ka biye da komi za ka ce wallahi wanda zai rantsuwa ya rantsi da Allah to shi Allah da kai ne yana rantsuwa da girman alƙadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantsi da rayuwa ta ya rantsi da kaza ya rantsi da kaza dan dan nuna girman manzon Allah gare shi sallallahu alaihi wasallam قال الله تعالى لا عمرك النوم الذي سكرت نعمه shi la'amurka na rantse da rayuwarka su kafirai suna cikin bayansu suna masu ɗebuwa ita buƙatar tafsir fi hada dukkan masu tafsiri sun gamu a wannan annahu qasamu billahi jalla jalaluhu bi muddati hayati muhammadin sallallahu alaihi wasallam sun gamu cewa wannan rantsuwa ce daga Allah jalla jalaluhu ya rantse da muddar rayuwar annabi muhammadu sallallahu alaihi kenan ba karamin girma gare shi wurin allah wa asluhu dammu al-ayn umuku min al-um min al-um ji al-umur lakin law fita sai dai an ce umaru duk kasarat al-istimal saboda yawan aiwatar da ita ba sai an ce umu ba ce umma wa ma'ana rana ta yi wa baka'ika na rasi da wanzuwarka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wakila an ce a wa aishika na rasi ne da rayuwarka waccan wanzuwa wannan rayuwa wakila an ce a wa hayataka na rasi da rayuwarka har dai ga wannan ya nuna cewa dai alƙadarin maza Allah ba kaɗan bane ba na wasa bane ba Allah subhanahu wa ta'ala wa hazihi cewa Allah ya rantse da rayuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da hayatul ta'zim shine kai mutakar girmamawa gare shi wa gayatul birri wa tashrif shine mafi kai mutakar alkhairi da kuma girmama da daukakawa qala ibn abbas radiyallahu anhu ba ma khalaqa Allah ta'ala ibn abbas yace Allah ta'ala bai halicci wa ma zara'a bai kagi shi da zai bai halicci wa ma bara a nafsan bai halicci wata rai ba a karama alayhi mafi girma gare shi ne muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi Allah bai yi wanda yake annabi girma gare shi ba kuma sami'tu Allah ta'ala a kasama bi hayati ahadin gaibi tini dai ibn Abbas ban ji Allah ya rantsi da rayuwar wani ba in ba rayuwa annabi ba sallallahu alaihi wasallam da ko akwai wanda ya yi shi gare da da shi zai rantsa da akwai wanda a daidai da shi ga daranta da shi ma ya rantsi da shi da ya rantsa da rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala abul jawza yace ma qasaballahu ta'ala bi hayati ahadin ghayr muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah bai rantsi da rayuwar wani ba in ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam da annahu akramul bariyati indahu dan shi ne mafi girman dukkan talita gare shi waƙala ta'ala Allah ta'ala ya ce yasin wal qur'an laki ina rantsuwa da yasin ina kuma rantsuwa da alqur'ani laki a wurin kyautatawa to menene ma'anar yasin din nan اختلف المفسرون في معنى ياسين على أقوال بعض تفسير سن سسا با أكن زنتتك da dama akan ma'anar yasi ba haka abu muhammadin baki annahu ruwaya an ruwaito anan nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace ni inda rabi asharatu asma'in yana da sunaye goma wurin Allah da karamina daga cikin goma da ya ambaci tsaha sannan ya ambaci yasin ismail lahu ka kenan yasin ya kamar yace ya muhammadu sallallahu alaihi sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa ka abu abdurrahman sulami an jafar sadiq annahu arada abinda Allah kamar da yasin kamar ya ce ya sayyidu ya sayyidu wal qur'an hakim ina rantsuwa ko kuma ya kira shi dan ya sauraci ina rantsuwa da alqur'ani muhadabatan ya ce mishi ya sayi saboda magana baki da baki linabihi ga nabi ne sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce maka ya sayyidu magana zai da kai ya ce ya sayyidu sannan kuma ya rance wal qur'an hakim sannan ya ci gaba da maganar da yake innaka ala siratul mustaqim kaga ai girman nan ba na wasa bane saboda magana baka da baka ga annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa ibn abbasin ya ce ma'anar yasin ya insanu ya kai mutum to ga Allah ya Allah ya ce ya kai mutum da waye ke ya annabi Muhammad da yake tsasa haka in ya ce ya abdi ko al'abd shi da shi yake sallallahu alaihi wasallam arada ce mishi ya insanu din ya nufi cewa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam waƙali ya ce huwa ƙasamun shi rantsuwa ne ya si ina rantsuwa da kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kuma ya ce rantsuwa ce amma kamar allah ya ce wallahi da yasin shi ma suna ne daga sunayen allah ta'ala wa huwa shi yasin min asma'illahi ta'ala da haka haga ya rantse da suna ne ya rantse da qur'ani sannan ya kawo adatul ta'kid ya kawo kafin mukhatabati ya kawo lami na rantsuwa don ya tabbatar da cewa kai manzo na ne sallallahu alaihi wasallam wa qala zajjaju qila ma'anahu an ce ma'anar shi yasin ai ya muhammad sannan sai ya rantsi sallallahu alaihi wasallam to gida aka ce yana nufin da ya raju ya kai mutum to wa an mutum ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam wakila an ce a yaƙin sami ya kamila wa an ibn al-hanafiya ya sin ma'anar shi ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wa an ka'abin an karbo ka'abu ya ce ya sin kasamun rantsuwa ce a kasamun Allah ta'ala bihi Allah ya rantsuwa da shi qabla an yakhluqa as-samaa wal arda bi alfai amin tun bai halarci sammai da ƙasa ba da shekara dubu biyu ya ce ya muhammadu wal ƙur'an al'azim innaka lamin al-mursali sun makala su nasi ce wal ƙur'an al-hakim innaka lamin al-mursali wa in ƙuddira annahu min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam dan aqaddar ta yasin suna daga sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sahafi annahu qasamun ya kuma inganta cewa rantsuwa ce galibi mina tare ma ta kadar to abin da ya gabata na bayani girma ma ba ga kadarin shi to ya zamo cikin shi wa yu'akkidu fihi al-qasama wa yu'akkidu fihi al-qasama adafu al-qasam al-akhir alayhi adafu al-qasami adafu rantsuwa al-akhir ta bi wal qur'an al-hakim ai shi ba a musun cewa rantsuwa ce to ga wawul adafi adafin rantsuwa da aka ga yasin wayo aiki da fihil kasar yana karfafa cewa rantsuwa ake nufi da yasi ina domin kada da ma'anar nidai don kuma ya zamo da ma'anar kira suka ce ya ce ya muhammadu sallallahu ko ya sayyidu ko ya rajul ko ya insanu wa garja qasamun akharu ba'dahu li tahqiqi risalatihi wa shahadati bi hidayati to kenan rantsuwa ta biyu wal qur'an lakim innaka laminal mursalin mun ji ya kira ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga ai jittan bihi ko dan ya faɗa kucewa mai ji ma ya gane da fashi ake sannan sai ya ranci sannan ya kawo kuma magana ta na'am faƙar ja ƙasamun akharu wata rantsuwa ta zo ba da bayan yasin ta zo ne ta haƙiƙi da salif don tabbatar da manzancin annabi sallallahu wasu shahadati bi hidayatihi da kuma shaida akan shirye shi da shirye shi a ƙasar Allah ta'ala bismihi Allah ya rantsi da sunan shi in mun ce ya sai sunan Allah ne wa kitabihi yarda da littafi wal qur'an latin annahu maza Allah sallallahu alaihi wasallam min al mursalin bi wahyi ila ibadi wallahi tallahi maza Allah kana cikin waɗanda muka aiko manzanninmu da wahayi zuwa ga bayan wala siratin mustaqim kuma ya rantse cewa manzon Allah na bisa tafarki madaidaici min imanihi ga imanin shi ai dariqin la'aw jajib yana kan hanyar da ba karkata cikin ta wala udula an kuma ba kauce ba gaskiya qala naqash naqash ce lam yuqsimillahu ta'ala li ahadin min anbiya'ihi bi risalati fi kitabihi illa lahu to Allah ai ya san shi ya aiko manzon Allah to sai ya ce wallahi tallahi ni na aiko ka amma bukatu amma saboda gwada girma ya rantse ya ƙara tabbatawa cewa kana cikin waɗanda na aiko kai manzo na ne ka girma ta kai da ta wallahi tallahi ni na aiko ka hadis ya ce Allah bai rantse ba ga wani daga cikin annabawa ne ya rantse da manzancin da ya aiko shi da shi cikin ƙur'anin littafin Allah sai ga mazan Allah sallallahu alaihi wabi da cikin cewa Allah ya rantse da shi ya aiko mazan Allah sallallahu alaihi wasallam fihi min ta'zimihi wa tamjidihi akwai girmamawa da cincimta mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ala tawili akan tawilin man kala wanda yace innahu abu ne da yasin ya sayi to akwai mafi abun da ke ciki na girmamawa da cin cutawa da karrama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato mun yadda ya sayi a gani amma ai rantsuwar da abba da tabbatar da shi ya aiko shi zuwa bisa turki bare da shi wannan bai bukata wani gaddama ko tawi wa kad qala kuma da ma manzo Allah da kai da ya faɗa sallallahu alaihi ce ana sayyidu waladi adama wala kamara ni dinnan ni ne shugaban dukkan ɗiyan adam kuma ba alfahari nake ba wa qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya faɗa a wani wuri ce la uqsimu bi hadha balad wa anta illum bi hadha balad to ni amanin la uqsimu shin ba sai na rance da wannan gari ba ko ko ban rancewa da wannan gari in ba ka ciki da dai sauran za mu ji abin da ya ce ila ya ce la kusimu bihi ya zalam ta bihi ba da huruji kamar ba na rancewa da wannan gari bayan ka ta ka koma makka wani nasu sun kawi wata fara da maulidi ya ce wai da maza allah ya ban makka ya koma madina to allah ma ya hita mutum makka har ɗakin da kuma duk an bai shi ce kaga da aka sai ya koma ne min baitul maqdis ko ɗakin ma an bai shi ya kawo cewa la uzur bi hada ban ma rantsuwa da maka saboda baka ce ya ga wannan in an doka kan maganar mal nasiru haka take da labashi lafiya ya ce ban rantsuwa da wannan gari bakka bayan ka hita ka bashi to ni ba ruwa na da shi ban rantsuwa da shi haka hu baki baki shi ya haka yi wannan ma'ana wakila aka ce a laɗin nan za'idatun ai uku bi kamar a ce ba ma sai na rantsuwa wadda kasa ya ta ga wato na yi ke da ko tun da akwai ba ma sai na yi ba ka ce na fiyo na fiyo isbatu kore kore wa an tabbatar ne da haka a tabbatullah ko kusur bi hadal balad wa an tahillun bi hadal balad tun da yanzu kana cikin garin maka ai ayan aya cikin sura ce makiya to tun da kana nan baka yanzu saboda girman ka kukusinu bi hadal balad wa anta hillun bi hadal balad ina rantsuwa da wannan gari na makka saboda kai kana cikin garin to wa'ad da girman da aka rantsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ce la za'idatu ay kukusinu bihi wa anta bihi ya muhammadu halalun kana sabki cikin garin ko ko wa anta lahu ya mu'anta ya mu'anta bihi ya muhammadu illun laka wannan gari ya halatta gare ka kai kaɗai ka zo ka buɗe maka au illun laka ma fa'alta fi cewa abun da kai yi a ciki na fatihin maka ya halatta gare ka alal tafsirai wal muradu bil baladi inda haula to masu wannan tafsirin dai abin da suka garin nan makka makka hado da aka doka in ma na farkon ne ya yi shi ya hangi ba in ma na biyu ne ne shi ya hangi ma duk ya yi wa qala al wasidi ay ya haliku laka bi hadha al balad alladhi sharrabtahu bi makanika fihi hayyan wa bi barakatika maitan ya'ni al madina ya halifu laka ya nema ka rantsuwa da wannan gari wanda ka ɗaukaka saboda zaman ka cikin shi kana da rai kuma ka raya shi ka ɗauka shi da albarka ka bayan ka rasu wani gari ya samu wannan shi ne madina wal'awal amma dai cewa makka aka nuhi a sahu ya yi inganci da hannun surata mai da sura lafisun bi hadal balad ayi mai kiyace maka ta sauka wa ma ba da hu abinda a bayan su sahihu hu qawluhu ta'ala hillum bi hadha balad wa nahawhu qawlu ibn aqa'i fi tafsir qawli ta'ala wa hadha balad al-amin yace makka akali ba madina ba qala yace amma Allah ta'ala Allah ya amintar da makka bi muqamihi biha saboda zama ne cikinta wa kaunihi biha da zamowa ta cikinta fa inna kaunahu amanu haisu ka kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aminci da inda yake sun makala ta'ala sannan Allah ci gaba da rantsuwa ce wa walidin wa ma walada ina rantsuwa da mahaifi da ɗan da ya haifa to man kala arada adam wanda ya ce wa walidin adamu aka nuhi fa huwa amu ya zama gaman bekina wa man kala wanda ya ce huwa ibrahim a ibrahim aka nuhi wa ma walada abin da ya haifa fa hiya to wannan insha Allah ta'ala eh wannan insha Allah li tabarruki ko in ma ka ce to insha Allah ne isharatu nuni ne ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala kulli halin dai fa tatzammanu suratul qasama bihi sallallahu alaihi wasallama suran nan ta kunshi rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mawdan a wurin guda biyu duk wanda aka doka ayi rantsuwa da ita da kuma nan wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi qala ibn abbas yace hadhihi al-huruf wannan harufa alif lam mim aqsamun aqsam Allah ta'ala bi rance ne wanda Allah ya rantsuwa da su wa anhu wa an gairihi fiha ghairu zalik kuma an karbo sabanin wannan magana gare shi shi ibn abbas da kuma wani shi wa qala salim ibn abdullah tusturi ce al alifu alif din nan alif wallahu ta'ala Allah ta'ala aka bi wallamu lam jibril aka bi والميم ميم على ميم محمد صلى الله عليه وسلم وهكا هذا القول السمرقندي ولم ينسب الى سهل saboda amana ta ilimi yace ya kawo shi amma shi bai ce sahalu ya faɗa bai dangana shi ga sahalu ba ibn abdullahi tusuf waj'ala ma'ana to sai yasa abinda amma na alif lam mim Allahu anzala jibril ala muhammadin bi hadha alqur'ani la riba fihi Allah ta'ala shi ya sa jibril ya sauka da wannan ƙur'ani ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina Allah ya saukar da jibril da wannan littafi ƙur'ani ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma lare ba fi ba ko kwanto ciki shi wa alal wajhil awwal a huska ta farko ya hatamilu kasab yana ɗaukar rantsuwa أن هذا الكتاب شاولنا للتافي حق قسكياني لا ريب فيه باب قرطوسين ثم فيه من فضيلة قراءة اسمه باسمه له ما تقدم sannan cikin shi akwai kwatankwacin abin da ya gabata na matuƙar girma da girmama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Allah ya haɗa sunan shi da nashi ba nimna da yi bi ta'ala hakanan an aso ga ibn Adha qaf wal qur'an al majid to me ma'anar qaf din nan shi da wal qur'an al majid rantsuwa ce da alqur'ani abin girma ba a kasama Allah ya rantse bi quwwati qalbi habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qaf din nan yana nuhin rantsuwa da ƙarhin zuciya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hayasu hamal da khidaba sanda ya samu ƙarfin ɗoka da jimre magana Allah wal mushahada da ko mushahada walam yu'akhir zalika fi magana Allah da shi da mushahada da ya ga Allah bai tasiri cikin shi ba ya rasa shi hankalin shi ko ya kashe shi zuciyar ta yi katakau ta tsaya ta ɗauki nauyin muhadaba da mushahada Allah ya mishi aka lu'ulu hali dan ɗauka hali shi wakila ai kaga dukiya ai bai ɗauki karar ba Allah ma ta jalla ko ja'alahu dakkan wa kharra Musa sayyikan to shi manzo Allah ka ta koyar da shi kaga wurin mu iraji yace wala qadara ayatu rabbi bi ainai ra'asi kuma ya dawo ci gaba da mu'amalar da yake sallallahu alaihi wasallam wakil aka ce a wasman lil qur'ani ka sunan qur'ani ne to kuma an ce wal qur'ani mace hagan wakila an ce a wasmun lillahi ta'ala ka sunan Allah ne wakila an ce a qaf jabalun muhidun bil ard dutse ne wanda ya kewaye kasa can kasan kasa wakila bai ruwa za a fito magana ba wannan ba wa qala ja'far ibn muhammadin yaro na muhammad ya faɗa bi tafsiri cikin tafsirin shi ga wannajimi idza hawa wannajim na rantsi da tauraro idza hawa in ya surmuyo suka ce a'a ba haka yake ba innahu wannajimi muhammadu na rantsi da annabi muhammadu sallallahu alaihi idza hawa idan kirji ne yayyalo wata ya haskaka akwai hidabi ko innahu shi annajmi din nan annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam wa qala yace annajm din nan qalbu muhammad zuciya ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam to idza hawa ai in sharaha lil anwar idan ya yalwata ya haskaka da haskakin ubangiji subhanahu wataala wasu kace a'a idza hawa in kada an gairillahi in ya yanku daga barin wani Allah su shi kenan ya rantsuwa da shi wa qala ibn ata'in ibn ata'i ya fada fi qawlihi ta'ala cikin zancen Allah da yace wal fajr wa layalin ashr yace al fajr din nan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal fajr na rantsi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda yake imani da buga da gare shi zuwa ga al'umma ta to alita ga baki daya alfajir muhammadin sallallahu alaihi wasallam an ce mai alfajir da anna minhu tafajjara iman saboda gare shi ne imani ya bubbuga ya kai ga duk inda aka samu ko samu imani daga manzo Allah ya da cewa alfajir sallallahu alaihi wasallam Thank you. صلاة الفاتح